رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na wannan littafi Jami'ul Ulumi wal Hikam wanda insha Allah yau za mu tashi kan hadisi na 23 Al hadisu salis wal 20 hadisi na 23 An Abi Malikin Al-Ash'ari radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Malik al'ash'ari Allah yarda da shi, ƙala ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, mazan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce, At-tuhuru shatrul iman, tsarki rabin imani ne, tsarki rabin imani ne. a samu mutum yana da tsarki na najasa da tsarki na karin alwala ko janaba ko haida da nifasi ta ɓangaren mata, abubuwan da suka yi kama da wannan. To, wannan rabin imani ne, za mu ji manganu da yawa da malamai suka yi wajen ƙoƙarin bayyana me ake nufi da wannan. walhamdulillahi tamla'ul mizan faɗin alhamdulillah mana godiya duka ta tabbata ga Allah dukan godiya ta tabbata ga Allah ladan wannan zai cika ma'aunin lada na alkiyama wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an faɗin subhanallah da alhamdulillah a haɗe su ma suna cika ma'auni na mizani. Duka dai za mu ji bayanai masu yawa a kan wannan, da waɗansu hadisan da suke da alaƙa da wannan. Auta mula'u ma bai na samawati wal ard ko kuma wayannan kalmomi jimloli guda biyu subhanallah walhamdulillah ladansu yana cika abin da ke sammai da ƙasai. ladansu zai cika abin da ke a tsakanin sammai da ƙasai. Wassalatu nurun, sallah haske ne, wato sallah tana haskaka zuciyar mai ita, musamman sallah mai inganci. Wasadakatu burhanun, sadaka hujja ce akan ƙarfin imanin mai ita. Wasabro da ya'un, haƙuri haske ne, shi ma, wanda aka ce nur, yawa, assalatu nurun, sallah haske ne, sannan aka sake cewa wasabro da ya, shi kuma haƙuri haske ne shi ma. dukansu haske ne, haske mara ɗumi shi ne nur, haske mai ɗumi kuma shi ne diya, amma dai bayanan za su zo. Walƙur'anu hujjatun laka au alaik, Alƙur'ani mai girma hujja ne gare ka, in ka karanta shi kuma ka yi aiki da shi, shi da kansa zai shaida maka cewa ka yi aiki da shi kuma zai nema maka ceto. Yawwa, shafi'un ne mushaffa'un wa mahilun musaddaqun, kamar da ya zo a hadisi. Zai nema ma ceto mai karanta shi ya yi aiki da shi, ceto kuma zai ba da baki, shi ne mahil, kuma wanda za a gaskata abin da yake nema. In ya nemi ceto za a bashi, in ya ba da baki za a karɓa. akwai wani, wani hadisin ma da ke cewa suratul baqara da ali imran za su jagoranci sassan alkur'ani duka ranar alkiyama kuma za su ainihin kare mai karanta su to alkur'ani hujja ne gare ka au alaika ko kuma a kanka yayin da ka karanta shi ba ka yi aiki da shi ba to zai zama hujja a kanka Allah ka kiyaye mu wannan zamani da muke ciki ga yadda abubuwa suka zama al'umma tana karanta alkur'ani amma kuma zo ka yi aiki da karantar alkur'anin bisa haƙiƙa bidiyo'i da soye-soyen zuciya da wasu abubuwa dalilai da yawa sun shiga tsakani Allah dai samu a cikin waɗanda za su samu damar ko suka samu damar aiki da shi kullun nasi yagdo dukan mutane suna sammako ma'ana dukan mutane suna tashi alhudu shine sammako asalinsa dai tashin safiya arrawa kuma ganin tashin yammaci dukan mutane suna sammako fabayi'un nafsahu akwai wanda ke sayarwa ubangijinsa ransa saboda ƙarfin imani da yawan ibada da sadaukar da rayuwa da dukiya da dukan wani abu. Allah ta'ala yana cewa inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna har zuwa ƙarshen siyakin. Allah ya sayi rayukan mutane da dukiyoyinsu akan zai biya su da aljanna to shigen wannan wani in ya tashi to ya san shi bawan Allah ne. saboda haka zai aikatar da kansa da duk abin da Allah ya huwace masa cikin bin Allah. Wannan ya sayar da kansa ya sadaukar da ransa kenan da kansa cikin bin Allah. Saboda haka, famu utikuha sakamakon haka zai ‘yanta kan nasa. Shi abin mamakin shi ne, in ka sai da kanka ga Allah to sannan ne ka samu ‘yanci, yawwa, amma idan ka ce, a'a, bare ka sai da kanka wajen neman duniya to sannan ne kake zama bawa zalili. Au mubiku ko kuma wanda zai wayi gari ya halakar da kan nasa, ya sai da kansa ga shaiɗan, ya zama akasin wancan, in ya tashi kurin da abin da shaiɗan ya raya masa na mugan abubuwa, munanan aƙidu da manufofi, munanan kalmomi da ayyuka, munanan tasarrufi. shaidan ya ce yi kaza yi kaza yi kaza damar ka ce yanzu ga ƙarfin jiki ga lafiya ga wane ne ga wane ne to sai mutum yanda wancan ya sadaukar da rayuwarsa cikin bin Allah ya ‘yanta kansa daga azabar Allah da fushinsa shi kuma wannan ya sai da kansa ga shaidan ya dilmuya a cikin halaka ainihin wato halaka duniya da lahira. To, wannan shi ne lafazin hadisin, rawahu Muslim, Muslim ya rawato shi. Wannan hadisin sha'aninsa yana da girma kwarai da gaske, kamar yadda al'imam Nawawi Ibn Rajab rahimahullah ya yi bakin ƙoƙari wajen fassara hadisin, ƙarin bayani da kawo ‘yansu na soshi na Alƙur'ani da kuma bayanai na ƙwararrun malamai don tabbatar da ma'anonin wato wannan hadisi da kuma hikimomin da ke ciki da kuma taimakawa bayan Allah duk wanda ke son ya yi abin da ya kamata to an taimake shi da ainihin bayani da nasiha. Allah samu gani. Tunda Muslim ya rawaito shi to kaga ai Muslim ne ya rawaito shi babu ma magana akan sahihi ne ko ba sahihi ba ne, sahihi ne, yawa hazal hadisu ya ce wannan hadisi. خرجه مسلم من رواية هيا بن أبي كثير مسلم يا رويتوشي دقى رواية يحيى ابن أبي كثير shi nawawi iyakar abin da yake yi dai ya ce wani ya rawaito shi saboda haka hadisin mu'allaki ne kenan za a faɗi mara sahabin kawai da ya rawaito shi sannan sai a faɗi kuma malamin da ya rawaito amma maganar isnadi baya ambato ta kamar yadda bil tafai muktasarat irin waɗannan haka suke irin su bulugul maram irin su riyadu salihin irin arba'una hadisan da irin su al-ilman bi ahadith al-ahkam na ibnu daqiq al-aid irin su al-muntaka na kakan ibnu taymiya duka littafai na irin waɗannan suna nan da yawa waɗanda aka ware su wato domin wasu manufa kama a targhib wa tarhib duk ba za a kawo isnadi ba saboda kada littafin yayi yawa kuma galibin waɗanda ake sa karanta ba su da sha'ani game da isnadi idan mun karanta isnadi haddasana haddasana kullum sai dai mu karanta amma tantance rijal din ba sha'anin mu bane to saboda haka sai su yanke wannan sai su tsakuro abin da zamu iya tafi da shi to shine in yazo sharhin sai ishara zuwa ga isnadan akwai abin magana sai ta wannan hadisin muslim ya rawaito shi mai riwaya ta Yahya ibn Abi Kasirin daga riwayar Yahya ibn Abi Kasirin anna Zaid ibn Sallamin cewa Zaid dan Sallam haddasahu ya bashi labari anna Aba Sallamin haddasahu an Abi Malik al-Ash'ari ya faɗa masa hadisin shi Abu Sallam daga Abu Malik al-Ash'ari akwai Abu Malik al-Ashja'i daban wannan kuma al-Ash'ari yace kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru shadrul iman wal hamla tamla'ul mizan kamar da yake anan fa zakara al-hadith ya ambata hadisin har zuwa karshen sa wa fi akasari nusakhi sahihi muslimin a mafi yawan nuskohin sahihu muslim kofi kofi na sahihu muslim din cewa aka yi wa sabru diya'un kamar da yake anan wasabru diya'un yawa wa fi ba'dha amma a waɗansu nusakh din saka ce wasiyamu diya'un yawa wato da aka ce salatu nurun nan aka bari game da haske sai aka ce wasawmu a wancan nuskha din diya'un to wa qad ikhtulifa fi sama'i yahya ibn abi kasirin min zaid ibn sallamin an yi saɓani amma game da shin Yahaya ibnu Abi Kasir ya ji ilimi ya ji hadisi daga Zaid ɗan Sallam ya riske shi ko bai riske shi ba don dama sharaɗin inganta kowace riwaya ta hadisi da ka gani to shine a duba isnadin daga wanda ya rawaito shi a littafinsa zuwa sahabin da aka ce ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam rijal din to a samu kowannen su ya ji ga dan uwansa ba an samu ittisalu sanad wanda ɗaya ne daga cikin shuruɗu satil hadis yawa misali idan kamar Abu Dawud zai rawaito hadisi a matsayinsa na wato mutum na baya daga su Imam Malik yana bayan su shi almajirin almajiransu ne misali to kaga misali dole misali kamar a sunan ya ce maka haddasana eh um, kamar Muhammad ibn Maslama haddasana Muhammad ibn Maslama misali alqanabi kaga wato Muhammad ibn Maslama malamin sa ne sannan shi kuma Muhammad ibn Maslama sai ya ce haddasana Malikun shi kuma Malik misali ya ce uh, haddasana ibn Shihabin misali ibn Shihab daga Abu Salama ibn Abdurrahman Abu Salama ibn Abdurrahman daga Abu Hurairah misali kaga an samu Muhammad ibn Maslama yawa Imam Malik ibn Shihab az-Zuhri sannan Abu Salama ibn Abdurrahman dole waɗannan mutanen hudu kafin Abu Hurairah to sai dole kaman duk hadisin kamar waɗannan wannan chain din wannan silsilar dole sai an tabbatar da duka sun haɗu sun yi zamani guda kuma sun haɗu misali ta yanda tarihin mutuwar wannan da haifuwar wannan da girmarsa dole ya tabbatar da wannan ya, tarar, ya, ji ga wannan yanzu misali shi ya sa duk wani malami da ya zo cikin isnadi to akwai inda tarihin sa yake a cikin littafin na hadisi manyan malamai sun manyan littafai inda suka kawo sunayen duka da tarihe-tarihen rayuwarsu babu inda babu ilimin da aka yi hidima kamar irin wannan saboda haka rijal din muwadda kawai akwai mutum sun kai kusan 800 daban-daban mutum to duka kowa dole sai an san wane ga an haife shi lokaci kaza ya rasu lokaci kaza to in aka ce wane ya ji gare shi to sai a duba shi kuma wane yaushe aka haife shi yaushe ya rasu misali sanda aka haife shi wancan yana raye kuma ya girma girman da zai iya riskarsa misali koko idan ya tabbata a tarihanci cewa sanda wannan ya rasu wannan ba a haife shi ba ko kuma an haife shi amma bai girman da zai iya karɓar ilimi a wurinsa ba ya yi ƙanƙanta ko yawwa to kaga sai a ce dole akwai wasiɗa to irin wannan dole shi ne sai an tabbatar da shi to shi ne a nan ɗin yake cewa an yi saɓani game da Yahaya ibn Abi Kasir ya ji daga Zaid dan Sallam ko bai ji ba, fa an karahu Yahaya ibn Ma'in. Yahaya ibn Ma'in ya ce a'a, Yahaya ibn Kasir bai riski Zaid ibn Sallam, ya yi ƙanƙanta daga riskarsa. Yahaya ibn Ma'in ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da suke tantance irin wannan ilimi. Abokin Imamu Ahmad ne, sa'o'i ne lokaci guda suka yi harkar ilimi. irin su Abu Zur'a al-Razi. Akwai Abu Zur'a al-Iraqi wani ɗan baya ne cikin malamai masu hadisi, amma dai Abu Zur'a al-Razi, irin su Abu Hatim Ibn al-Busti da makamantansu waɗanda suke manyan masu tazkiya ne. To, yana cikinsu, ya ce shi yana ganin bai riske shi ba, amma wa asibata Imam Amir. Abokinsa Imam Amir kuma ya tabbatar da wannan, ya tabbatar da cewa sun haɗu. to ka san bahasin yawa kowanne su ya cancanci a saurare shi sai dai kuma madogarar kowanne ita za ta sa a rinjayar da zancensa wa fi hadhihi riwayati tasrihu bi sama'ihi min to amma a wannan riwaya ta muslim an fayyace cewa ya ji daga gare shi kamar yadda muka karanta isnadin yawa zaid ibn sallam yace haddasahu abu sallam haddasahu an abi malik al-ash'ari san aka faɗi hadisin. Ya ce, Waka raja hazal hadisan nasa'iyu, Imam Ahmad bin Shu'aib an-nasa'i ya rawato hadisin nan, Ibn Majah da Ibn Majah, mai riwayati Mu'awiyya ta muna sallamin, daga riwayar Mu'awiyya ɗan sallam, an akihi Zaid ibn Sallam, daga ɗan uwansa Zaid ɗan sallam, an jaddihi Abi sallam, daga kakansa Abu Sallam, Sallam ɗin babansu, kakansu sai Abu Sallam kin, an Abdurrahman ibn Ganmin, to sai aka kawo wani a tsakani Abdurrahman ibn Gan, tabi'i ne, an Abi Malikin daga Abu Malik, ba a faɗi Abdurrahman ibn Gan a wancan isnadi na Muslim ba, sai a riwaya ta Nisa'i. Fa za da fi isnadihi Abdurrahman ibn Ganmi, a riwayar ta sa shi Nisa'i, isnadinsa sai ya ƙara عبد الرحمن بن غن ورجع هذه هذه الرواية بعض الحفاظ yace wasu daga mahaddata hadisi sun rinjayar da wannan riwayar kaga kaman wanda ya karkata zuwa ga zancen Yahaya ibn Ma'in kenan ko yawa cewa Yahaya ibn Kasir bai ji daga Muhammad ibn Sallam ba to ce Abdurrahman ibn Ganm shine wasidar وقال معاوية بن سلام عالم بحديث أخيه زيد yace ai Muawiya dan Sallam ya fi sanin yanda hadisin wansa ko kaninsa Zaid dan Sallam yake fiye da Yahya ibn Kasir wanda daga baya su faɗi wa yuqawwi zalika kuma abin da zai karfafa wannan annahu qad ruwiya an Abdurrahman ibn Ganmin cewa an ruwaito shi hadisin wannan daga Abdurrahman dan Ganmin dinnan na wanda ya zo a cikin isnadin Nasa'i an abi malikin daga abu malik al'ash'ari min wajihin akar, ta wata fiska wani isnadin wanda ba na imam muslim ɗin ba, wahina izin kenan sai ya zama fata kunu riwayatu muslimin mun sai zama riwayar muslim ɗin an samu ɗan katsewar isnadi a cikinta. To, amma dai wannan babu aibi a ciki, saboda Imam Ahmad ya tabbatar da ma cewa babu yankewar, kuma in ma wato wannan yankewa ta tabbata kamar ra'ayin Ibn Ma'in to ai kaga wannan riwaya ta nasa'i ta faɗi ainihin cikon yawa kuma siƙa ne saboda haka hadisi ne dai sahihi shine babban abin da abin da ake bukata wa fi hadisi muawiyata ba'dul mukhalafati li hadisi yahya ibn abi kasir amma a hadisin ko riwayar muawiya yawa dan sallam daga dan uwansa game da nasa'i ya kawo ta akwai sashen dan bambancin lafazi daga yanda ya ibn abi kasir ya nakalto shi ya rawaito shi fa inna lafza hadisi inda ibn maja lafazin hadisin sa shi muawiya din a ruwayar ibn maja yace isbaghul wudu shatrul iman yace cika alwala rabin imani ne kaga anan sai ya fayyace uhur da ake nufi din kenan ko yawa cika alwala ya zo a cikin wani hadisi na imam muslim cewa isbagul wudu alal makarihi wa kasratul khuda ilal masajidi wa intizaru salati ba'da salati eh to yace su ne waɗanda suke kankare zanabai da yawa yawa sannan yace fazalikum ribat fazalikum ribat wannan kamar ribadi ne ya faɗa sau uku to isbagul wudu cika alwala to ai alwalar da inganci sosai wanda shi ma yana da hadisai da dama da suka tabbatar da cewa yana kankare ƙananan zunubai da yawa ya ce walhamdulillahi mil'ul mizan alhamdulillah kuma abin da ke cika mizani ne ma'aunin lada wa tasbihu wa takbiru mil'us sama'i wal ard tasbihi da kabbartawa abu ne da zai ladansa zai iya cika sama da ƙasa salatu nurun sallah haske ne wa zakatu burhanun maimakon sadaka zakka hujja ce wa sabru diya'un haƙuri haske ne wal qur'anu hujjatul laka wa alai qur'ani kuma hujja ce gare ka ko akanka kullu nasi yagdu dukan mutane suna sammako fa bayun nafsahu akwai mai sai da kansa cikin biyayya ga Allah da da'a fa mutiquha sai ya yanta kan nasa da wannan yawa au mubiquha ko kuma wanda zai sai da kansa ya sallama kansa ga ayyukan halaka to sai ya halakar da kansa aubaka ya halakar kenan wa kharaja tirmizi hadisa yahya ibn abi kasir allazi kharajahu muslim tirmizi shi ma ya rawaito hadisin na yahya ibn abi kasir wanda muslim ya rawaito shi wa lafzu hadisi lafazin hadisin nasa yace alwudu shadrul iman eh alwala rabin imani ne kaga can yace isbagul wudu can lafazin kuma na muslim da makaranta a matanin yace a tuhur wa baqi hadisihi mislu siyaqi muslimin amma sauran gaba ɗayan jumlolin hadisin na ruwayar tirmizi to kamar yanda jerin hadisin muslim din yake ne in banda farkon da yace alwudu madadin at-tuhur وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم إمام أحمد da Tirmizi sun kuma ruwaitowa daga hadisin wani mutum daga Bani Sulaimin qala yace addahunna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yadi aw fi yadihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwan da yake so ya ambata a hannuna ya lankwasa yatsuna ya ƙirga, yauwa, ko kuma a hannunsa, ya ce, At-tasbihu nisful mizan, tasbihi rabin mizani ne, walhamdulillah tamla'uhu, alhamdulillah na cika mizanin, wa takbiru ya mula'u ma bai na sama'i wa kabbara ko kabbarbari, takbir kabbarbari kenan, takbir tun kabbara ɗaya, amma takbir jinsi ne ko jumla a jam'i. Kabbarbari na cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa, wa saumu nisfu sabr, azumi shine rabin haƙuri, wa tsohoro nisful iman, tsarki kuma rabin imani ne sai zama ambatan tsarkin ya zo daga ƙarshen hadisi. To, wannan duka da ya ishara zuwa ga adaraf ko kuma hanyoyi ruwayoyi na hadisin daban-daban a bisa tsarinsu ko sha'aninsu na mahaddatan hadisi. cewa suna bibiyar ruwa ya mabambanta domin fitar da wasu fa'idodi, bin ruwaya mabambanta ɗin na sawa a fa'idanta da ƙarin da babu shi a riwaya ɗaya. E, in ka kawo riwaya guda to, in ka kawo wata sai a samu abin da zai fassara maka abin da wata ta dunkule shi, ko ba haka ba? Ai, misali aka ga wani hadisin na mata ne, ya ta duhur, amma wa'yan sai aka ce alodo ko isbagu lodo misali, yawwa, to sukan yi haka. Shi yasa wa'yanda suka yi sharhin littafan hadisi irin su Ibn Hajar, musamman ma shi Ibn Hajar ya yi ƙoƙari sosai shekara ashirin da biyar ya yi yana sharhin sahihul bukarin nan saboda ba za ka samu sharhin da aka yi ishara zuwa ga ruwaye mabambanta ba kamar sa da kuma kawo abubuwa masu zurfi daban-daban duk da dai ba wai tsawaitawar ya da yawa ba Ibn Rajab wannan ya fara sharhin shi nasa yaƙi a bisa tsari irin wannan ya fi tsawaitawa fiye da shi yanda Ibn Hajar din yake yi. To amma shi bai karasa ba yana kitabul jana'iz sai ya rasu shi Ibn Rajab. Eh amma shi Ibn Hajar ya karasa shi har zuwa ƙarshe. To shi Fathul Bari na Ibn Hajar za ga in ya kawo hadisin zai ta kawo maka waɗanda suka rawaito hadisin irin wannan bambance bambance kamar da shi Ibn Rajab din yayi anan. Da yawa sosai to ana samun fa'idoji da yawa sosai na hadisan. shine wasu malaman masu kai wasu littafai musamman da suke kira su kutubul ataraf eh sai a ce wannan ataraf ne na hadisan ibnu majah kamar yadda al-imam shagani yayi da wasu malamai sai a ce ibnu majah ya rawaito hadisin ka amma a littafin ka akwai hadisin shine amma ga yadda yazo sai a yi ta kawowa haka akwai wani babban malami almajirin shi ibnu hajar da ake kira nuruddin al-haisami wani kasaitaccen littafi da ya kawo duk irin waɗannan abubuwan hadisan da suke kusan a littafan gaba ɗaya waɗanda ake dogara da su ya kakkawo su sai ishara zuwa ga masadar ɗinsu da bambance-bambancen da suke ciki duka to aiki ne wanda malaman hadisi suka sadaukar da rayuwarsu a kansa Allah saka musu Allah shirye da mu fa qawluhu sallallahu alaihi wasallama at-tuhuru shadrul iman fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace at-tuhuru shadrul iman tsarki rabin imani ne, fassara ba a tsohora hahuna bitarki zunub. Ya ce wasu daga malaman sun fassara tsohor a nan da barin zunubai, suka ce barin zunubai ake nufi, in ka bar zunubai mafi yawa ka basu abinda baka anin ka aikata kuma Allah ya taimake ka ka tuba, wanda ya tuba kamar bai aikata ba, to wannan ka samu rabin imani. kaga ayyukan da'a kuma da biyayya sai su zama ɗaya rabin kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ke cikin faɗin Allah ta'ala innahum unasun yatatahharun wato su mutanen annabi Lut alaihi salam saboda shakiyancin su sun yi barazanar wato korar Lut alaihi salam da waɗanda suka bi shi suka ce bai dace su zauna a cikinmu ba, innahum unahun sun yi taɗaharun ai su mutane ne wato waɗanda suke tsarkaka a barin alfasha da suke yi saboda haka ba ya dacewa su zauna a cikin wannan mujtama'a da take ganin halacci da kuma ‘yanci na ainihin yin wannan alfasha. To haka ito wannan ɗin kamar yana ƙarrara shi ke ne tabbatar da cewa ai su tsarkakakku ne, saboda mene saboda sun bar zinibin liwaɗi, kaba'ira cikin kaba'irori. Wa ƙauluhu da faɗin Allah ta'ala wasu ya baka fatahir, kuma tufafinka ka tsarkake su, wasu kuma suka fasara suka ce zuciyarka ka tsarkake ta daga zinabai. To kenan tsarkake kai daga zunubi wato shi ne tsarkin da ake nufi, a bisa fassarar ka tsarkake zuciyarka ya baka fatahir. Amma akwai fassara ta zahiri ne cewa ka tsarkake tufafinka daga najasa, wanda zai zo a gaba cewa wasu sun fassara tuhur ɗin da tsarkaka daga najasa ainihin da harfin hadasi yul habas. tsarkin kari da kuma tsarkin najasa. Wa ƙauli da faɗinsa subhanahu wa ta'ala, Inna la hibbul tawabina wa hibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarkaka. To, haka dai suka fahimta cewa to tsarkin da wannan hadisin ma ke nufi shine irin wannan tsarkin tsarkaka daga zunubai da laifuffuka. Babu shakka wato tsarkaka daga zunubi tsarki ne, yawa, to, shi amma shi ake nufi takamaimai a nan ɗin, to shi ne abin da ke buƙatar a tantancewa. Ya iya zama shi ɗin ne ko kuma ya zama yana daga ciki dai haɗe da wasu abubuwa da yawa. Wakala mai wannan ra'ayi ya ce al'imanu nau'ani, ya ce ai shi imani dama nau'i biyu ne. tunda imani a wurin ahlus sunna wal jama'a ba da'awa ce kawai mutum ce yayi imani ya furta kalma yayi kaza shikenan a tafi haka babu aiki a aikin shi ke tabbatar da imani fi'lun wa tarkun akwai aiki akwai kuma bari barin wato aikata da'a da kuma barin sabo barin zunubi yace fanisfuhu fi'lul ma'amurat rabinsa shine aikata abubuwan da aka yi umarni da su rabinsa shine aikata abubuwan da aka yi umarni da su rabinsa shine aikata abubuwan da aka yi umarni da su wa nisfuhu ɗaya rabin kuma tarkul mahzurat shine barin abubuwan da aka hana barin abubuwan da aka hana wa huwa tadhhirun nafsi bi tarkil ma'asi kenan kaga shine tsarkake rai da barin laifuka barin zunubai wa hadha alqawlu muhtamalun wannan maganar za ta iya yiwa ta zama haka laula anna riwayata alwudu'u shatrul iman tarudduhu zai iya yiwa zama haka cewa barin zunubai shi ake nufi da rabin imani in ba dan riwayar da ta ce alwudu'u shadrul iman za ta raddin wannan ba ko ba haka ba yawa ai cewa alwudu'u shadrul iman ya nuna wato aiki ne na da'a wannan ba barin zanubi bane wa kazalika riwayatu isbagil wudu kamar haka riwayar cika alwala shi yasa nace bibiyar ko tantance bambancin ruwayoyin kawo ruwayoyin daban-daban da lafazozin da suka yi saɓani ciki na taimakawa wajen fassarawa ko gane abin da ake nufi da hadisi. Wa aidan har ila yau, fa fihi nazarun min jihatil ma'ana, banda ma cewa lafazin da ya ce alwudu sharul iman ko kuma isbagul wudu sharul iman, banda ma cewa wannan yana hana a ce barin zunubi shine rabin iman da ake nufi anan har yanzu kuma akwai abin a duba ta fiskar ma'anar hadisin fa inna kaseeran min al-amali yace da yawa cikin ayyuka ba zanubai ba barin zunubi ba da yawa cikin ayyuka tudahirun nafsa min az-zunubi sabiqa ai kaga ayyuka da yawa cikin ayyuka suna tsarkake ran mutum daga zanuban da suka riga suka wuce su tsarkake mutum su wanke su tsabtace shi daga zunuban. Kassalati kamar sallah. Duk yayin da mutum ya yi sallah ya inganta a hadisi mun karanta cewa ana kankare masa zunuban da suka same shi a tsakanin wannan sallah da ta kafinta. Wa kaifa la tadkhulu fi ismi tahur. Yaya za a ce ita sallah ba za ta shiga cikin sunan tsarkin ba, lallai sallah tana ciki. Haka ma sauran ayyukan ɗa'a. Wa mata da halatil amalu, au ba'aduha, fismit tsohor, to kuma duk yayin da ya zama wato ayyuka sun shiga ko wasu daga cikin ayyukan a cikin sunan tsohor da hadisin ya ambata. lam ya tahaqqa kaunu tarki zunubi shatar al-iman kake bai tabbata ba kenan wai ya zamanto barin zunubai ake nufi da cewa rabin imani ba lalle ana neman ana buƙatar barin zunubi kafin imani ya kammala amma dai a ce wannan shi ake nufi wato da cewa rabin imani ne to ba zai zama haka ba, saboda ayyukan ɗa'a da yawa suna kankare zunubai. Shi kuma ya ce barin zunubi shi kaɗai ake nufi nan, alhali barin zunubi ko tuba daga zunubi yana kankare zunubi, ko ya sa a kubuta da shi, haka nan aikata ɗa'a ma, yawwa. Saboda haka kenan ya kamata a samu wani bayani ko wani abu da za a fassara da shi. wasahihu lazi alaihi al'aksarun, sahihin ingantacciyar fassara wacce a kanta ne mafiya yawa daga cikin malamai suke a kai, ita ce annal murada bi tsohori hahuna, cewa abin da ake nufi da tsarki a nan, a taɗa horbil ma'imin al'ahdas, shi ne tsarkaka. da ruwa daga karrai, babban kari da ƙarami da na jasoshi. Babban kari shi ne na janaba, wato wadda ke buƙatar sa an yi wanka, da ɓangaren maza da mata. Ƙaramin kari kuma shi ne na alwala ko taimama in an rasa abin alwala ko sharaɗinta. Akwai kuma taharatul habas tsarkin najasa. وكذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء kamar haka domin fahimtar haka ma muslim ɗin mai ruwayar wannan hadisin namu ya fara da fitar da hadisin a babubukan alwala da bai fahimci cewa tsarkin alwala ake nufi ba ake nufi ba ba zai kawo shi a farkon babin alwala ba sai ya bar shi ya kawo shi can gaba idan aka zo kan maganar tuba ko kuma barin zunubai wato kitabar raƙa'ik da ko targhib ko tarhib da sauransu wa kazalika kharrajahu an-nasa'i nasa'i wa ibn majah wa ghayruhuma kamar haka imam an-nasa'i da ibn majah da wasu su duka suka rawaito shi ainin a babin alwala wala haza to akan wannan فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر شطر الإيمان fitin da an yarda yanzu cewa tsarki da ruwa shine rabin imani to ta yaya ya zama haka sun yi saɓani game da ma'anar kasancewa tsarki da ruwa zai zama rabin imani faminhum man qala cikinsu akwai wanda ya ce almuradu bishatari aljuz'um wai abin da ake nufi da ashatar a nan, to ana nufin aljuz'u wani ɓangare, ba wai haƙiƙanin rabi, la'annahu nisfu bi ainihi ba wai ana nufin rabin gabaki ɗaya ba kamar a ce ɗari a raba ta hamsin hamsin misali, a'a wani ɓangare ne dai, amma ba wai ya kai duk ya mamaye rabin ba ne ba. Fa ya kunu tsohoro juz'an min al-iman sai ya zama tsarki wani ɓangare ne na imani ba ha zafi ya tofin ya ce to wannan ma ra'ayin akwai rauni cikinsa da annan shaɗara ina ma yorafu istimaluhu lugatan fi nisf game da aka ce shaɗar shaɗar to abin da aka sani dai kaɗai ana amfani da wannan lafazi na shaɗaro a lugar larabci ne akan rabi rabi daidai wa daida ولأن في حديث الرجل من بني سليم كما saboda ma akwai a cikin hadisin hadisin mutumin da aka ishara zuwa gare shi daga banu sulaim ad-duhuru nisful iman ka gani magana muku eh wannan lafazin kaga ya ƙara bayyanawa in kace nisfu zai iya ɗaukar wani ɓangare to nisfu fa kaga ba yadda za a kauce da cewa rabi ne tsarki rabin imani ne kama saba kamar da ya gabata saboda haka wannan ma dai ba a ji wannan fahimtar ba wa minhum man qala cikin su akwai wanda ya ce alma'ana abinda ake nufi annahu yudha'afu sawabul wudu'i ila nisfi sawabil iman cewa za a riɓanya ladan alwala yawa har wato ladan ya kai rabin ladan imani lakin min gairi tad'ifin amma ba tare da ribanyawa ba wafi ya za nazarun wa bu'udun cikin wannan ma akwai abin aduba akwai kuma nisa wa minhum man qala al-imanu yukaffiru al-kaba'ira kullaha cikin su akwai wanda yace eh abinda ake nufi shi imani to yana kankare manyan zanibai duka kamawa daga kafirci har zuwa sauran zanibai al-islamu yajibu ma qablahu musulunta tana katse abin da aka yi a bayan kafinta kafin musuluntar abin da aka yi kafin musuluncin duk sai musuluntar ta yanke ta zubar da shi a sabon rayuwa ta cikinsu akwai wanda ya ce imani yana kankare manyan zunubai duka walwudu'u yukaffiru saga'ira to ita kuma alwala tana kankare ƙananan zunubai amma ko ba a ce komai ba su a ca to ina aka ce in mutum ya musulunta ka ba'irori kawai za a yafe masa banda saga'irori e kaga in mutum ya musulunta misali za a yafe masa duk zanabansa ne yawwa sai dai in yana nufin bayan ya zama musulmi kuma to zanaban da yake samu ƙanana sai alwala ta dinga wankewa ta bashi da manya in bai tuba ba ala kulli halin dai yace fahuwa shadarul imani bi hazal itibar to kenan alwalar ta zama rabin imani ta la'akari da wannan musulunta shiga mutum musulunci ya share masa manyan zunubai sannan alwalarsa kuma ta share masa ƙananan zunubai wa haza ya rudduhu hadisu man asa fil islami ukhiza bima amila fil jahiliyya faƙar sabaka zikiru to wannan ma kuma abin da zai maye da shi shi ne hadisin da ke cewa man asa'a fil islam wanda ya ɓata a musuluncinsa dai musulunta ma bai tsaya ya yi riƙon musulunci da kirki ba kawai sai ya wasa da musuluncin nasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kama shi da zunuban da ya aikata a jahiliya misali mutum ne sai ya zo bayan musulunta yana ba da labarin iskancin da ya yi da arnanci da mugunta da ya san da yake kafiri ko da cuta ko mutum ya ce ya tuba da ɓarawo ne da wani lalacecce ne ya tuba amma kuma da ya ce ya tuba ɗin ma yanzu duka dai gashi nan gashi nan don ba yana dama ba yana ta faɗan abin da suka yi a datan kaga tuba ba ta yi ba bai nadama ba bai kyauta in tuba da an yi tuba taubatan nasuha dole za a canza sai mutum ya ce ya musulunta amma kuma bai gyara ba to sai a kama shi da zunubin na yanzu da na bayan ka gani to sai ya zama bai kubuta ba kenan amma idan mutum ya gyara ya kyauta musu a yafe masa abin duk da ya bari a baya mun karanta hadisin a baya kenan wato abin da ke shi min rajab yake nufi musuluntar ko shiga imanin ba a sake ba ne cewa zai kankare zunuban duka ba sai in mutum ya gyara sai mutum ya riƙe da kyau amma mutum ya musulunta to shi dai yanzu ya yi kalmar shahada ya furta cewa shi musulmi ne amma dai giya da ya saba kwankwada bai daina ba zaluncin da ya saba yi bai daina ba zinace zinacinsa bai daina ba wasu abubuwan dai musuluncin dai ya shigo dai yawa yana sallah dai yana ɗan wasu abubuwa amma dai bai canza ba to ba za a share masa zunuban baya ɗin ba tunda yanzu ma yana ci gaba da shi ne abin da jinsi ke nunawa wa minhum man qala cikin su akwai wanda yace alwudu yukaffiru dhunuba ma al-iman alwala tana kankare zunubai inda akwai imani tare da ita wato tare da mai ita fasara nisfal iman sai zama sai zama wato alwalar rabin imanin ne wato kenan a daidai sanda mutum ya alwala ga alwalar ga kuma imani a zuciyarsa yawa to albarkacin imanin ne alwalar za ta yi tasiri a samu gafara kuma albarkacin alwalar ne imanin zai tasiri nan ma a samu gafara saboda ka sun karfafi juna in yi alwalar ba imani kaga ba za a gafarta masa ba, idan kuma yana da imani amma bai alwalar ba, in ya sallah haka ma laifi ne da shi, kenan haɗakar ga imanin ga alwalar aka samu kankare zunubi. Eh, to wannan ma haka ne to amma dai a ce wai shi ne ake nufi da ma'anar hadi wato da hadisin to yace wa hadha da ifun wannan marar rauna ne wa minhum man qala cikin su akwai wanda yace al muradu bil imani ha huna as-sala abinda ake nufi da imani anan shine sallah sallah yawa wato kenan tsarki rabin sallah ne yawa domin sharadinta ne duk yadda ka gyara sallah in babu tsarki in babu taharatul hadasi wal khabas to an samu sharadi babba ya saraya sallah ba za ta inganta ba kama fi qaulihi azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da buwaya ya faɗa cikin suratul bakara wa ma kana Allah li a imanakum Allah ba zai watsi da sallar da kuka yi ba iman anan masu tafsiri sun ijma'i kan cewa sallah ake nufi wal muradu salatukum ila baitil maqdis abin nufi sallar da kuka yi zuwa baitul maqdis lokacin da Allah ya wajabta sallah ya wajabta sanda manzo Allah yake makka ya wajabta fuskantar ka'aba ka'aba ake ta fuskanta ana sallar farilla da nafila duka to amma da aka koma ya koma madina yana komawa can sai Allah ya umarce shi shi da al'umma su dinga kallon baitul maqdisi har da aka yi watanni goma sha shida akan haka to sannan sai daga baya kuma Allah ta'ala ya dawo da shi kannara ta kalluba wajhika fi sama walal walli yanaka qiblatan tarda fa walli wajhaka shar masjidil haram har zuwa karshe to sai aka dawo da su bayan wata goma sha shida suna kallon baitul maqdisi a inda yahuda suka yi ta manganun banza suna cewa shi Muhammadu kawai yawo yake da hankalin mutanensa, da ya ce su kalli Ka'aba. Sannan ya zo ya kalli alƙiblar Baitul Maqdisi ta Bani Isra'il. Kuma yanzu ya ga dama kuma ya ra'ayi ya sake dawo da su. Wannan alama ce ta cewa kawai shi ɗan ra'ayi ne kawai abin da ya ga dama yake yi. Kaza kaza. Muminai kuma suna bin Allah da manzansa. Sun san cewa manzan Allah da umarnin Allah yake aiki. To shine sai wasu suka yi tambaya cewa to amma sallar da suka yi yanzu an canja sallar da suka yi a lokacin da ake kallon baitul maqdisi me matsayinta ah to ma kana law li yudiya imanakum Allah ba zai watsi da sallar kuma ai da umarnin Allah kuka yi ta a tunda da umarnin Allah kuka yi ta ai duk wani hukunci da aka soke kai aiki ne bayan ka samu labarin sokewa ko kawai da hukuncin shine zai zama ba ingantacce ba amma a lokacin da kake kan umarnin kai aiki da shi ai shikenan aikin ka daidai ke da nan yanzu kamar da Imam Malik ne ya faɗa cewa ba bambanci tsakanin wanda ya salla da alwala da wanda ya salla da taimama in kowa din ya cika sharadi da in kana da lafiya kana da ruwan alwala lokaci bai kore maka ba kaga sai kai alwala ka ko ba haka ba dole ne wannan in kai taimama ma aikin banza kai sallah ka bata yi ba amma ya zan ba ka da lafiya ko kuma ba ka samu ruwa ba ga kuma lokaci ya ƙure sai kai taimama saboda Allah ne ya ba da dama a yi ba bambanci tsakanin sallarka da ta mai alwala saboda umarnin kai aiki kai aiki ne da shari'a to aka zo ma Allah ya ce a ba zai watsi da sallar kuma fa iza kana al-muradu bil imani salata to idan ya zama abin da ake nufi da imani shine sallah to fa salatu la tuqbalu illa bi duhurin ita sallah ba za a karɓe ta ba sai da tsarki fasara tsohoro shatarar salati bi hazali itibar to sai ya zama alwala ta zama rabin imani ta la'akari da wannan ma'ana haka haza tafsira muhammadu ibn nasirin almarwazi fi kitabi sala wani babban malami muhammadu ibn nasir almarwazi ba hambale wato ya hakaito wannan tafsirin a cikin littafin wato kitabu sala littafin da ya ware babban littafi ya rawaito hadisai da yawa da manganu da yawa na magabata akan al'amarin sallah kamar da ibnul qayyim rahimahullah daga baya da wasu malamai suka kwaikwaye shi ibnul qayyim shi ma yana da littafi cikakke da ya sa wa suna kitabu sala duk sallah ya tattauna a ciki da ana da shi ban san yadda aka yi ya salwanta ba daga hannuna eh wani lokaci sai in ba mutum in ce ga wannan ka karanta za ka fa'idanta sai kawai su dawo da shi kuma na manta ko kuma wani ma ban manta ba in na ce littafin nan sai ce a baya gudunsa ni kuma ban isa in ɗauko ƙur'ani in ce to kakarin tsayin bashi kawai na san da yawa da yawa da yawa da haka nake yi sai ce wannan littafi na ga yana da fa'ida amma zan ka ɗalibi ilimi ka karanta amma wala haka littafai da yawa yanzu da haka na san suna hannun mutane amma ka tambayi mutu sai ce maka shi bai karɓa baka baka bashi ba wani ma zuwa zai karɓa a wurin ka littafai da yawa ma amma sai daga baya ce maka shi gaba ɗaya bai bai karɓa ba ko kuma a'a baka bashi ba ko kuma ya dawo da su ya za ka yi da mutum ya ce an ishaq ibn rahawai daga ishaq ibn rahawai an yahya ibn adam daga yahya ibn adam wa annahu qala fi ma'ana qawlihim kuma ya faɗa game da ma'anar faɗin malamai kenan a hikimar da suke yi la adari nisful ilm malamai sukan ce la adari nisful ilm a tambaye ka abin da baka sani ba ka ce ban sani ba to shine rabin ilimi yawwa Ibn Abdul Barr a cikin littafinsa na Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlihi, babban littafin da yayi na hadisai da bayanan magabata akan falalar ilimi da ainihin wato ma'abota ilimi, ya hakaito wannan daga magabata da dama, da kuma muhimmanci in aka tambaye ka ba ka sani ba, madadin ka je ka yi ƙarya ko ka yi faɗa da zato, dai ƙarya ce inda a shari'a ne, ka ce ban sani ba. An taɓa tambayar Imam Malik wani ya zo daga nesa ya tambaye shi tambayoyi da yawa wasu ruwayan ana cewa ma tambayoyi sun kai wajen arba'in ko ƙasa da haka wani adadi mai yawa amma bai amsa masa ba sai ‘yan kaɗan daga ciki ba su kai goma ba sai ke cewa amma in niko gari in taho takanas ana cewa maliki maliki amma zo tambaye ka gaba ɗaya ban samu amsa ba ya ce in ka koma ka ce ka zo ka tambaye maliku tambayoyi bai baka amsa ba a shi kenan ba, da kaji masu yi don Allah, ba kamar wani malami ko wani mutum ba wanda aka raba gado baya nan ma ko kuma baya nan sai ya zo aka gan shi ga shiga maya-maya ga rawani ga komai, sai aka ce masa to rabon gado aka yi fa, amma ga yadda aka yi. ga yadda aka yi an bawa ne kaza an bawa ne kaza an bawa ne kaza ina rabon yayi ko sai ya ce musu eh kuma shi daga kansa fa daga baya yake cewa shi wallahi bai san komai ba akai amma dai yanda aka kambama shi aka bashi kima aka tara masa ƙasa saboda haka ya ji nauyin ya ce ba shi bai sani ba ya ce an raba daidai ka duba irin wannan kaga to wannan tara ƙasa ai binne shi suka yi ko Allah shirye da mu To, mai idan Allah ba ruwansa, yawa, yawa, ka sani, ka faɗa, ka sani, yawa ba wanda zai iya sanin shari'a duka, yawa, in ba ka sani ba, sai ka ce ba ka sani ba, inda wanda za ka ce, a je a tambaye shi ka ba da shawara, ka bayar, kamar da nawawi ke ba da wani babi ke cewa wanda aka tambaye shi abin da bai sani ba ya tura wani, sabai ma haka suke. An tambayi Aisha ka ga ita tafi kusa da manzo Allah kuma da wajen ilimi, amma su ce a je a tambayi Ummu Salama ko? Misali, yawwa haka suke sai a tambayi mutum sai ce aje a tambayi wani to ka gani wani lokaci ce aje a tambayi sai da na ali to amma mutum wai shi kar a rena masa to Allah sauka wa innal ilma inna ma huwa la adari ai wato shi sani shine la huwa adari wa la adari ko ba haka ba wa ai sanin shine adari na sani sai ka faɗi abin da ka sani wala adari ko kuma ban sani ba fa ahaduhuma nisful akhar kaga ɗayan su rabin ɗayan ne yawa na sani ban sani ba to manganun ban san yanayin lokacin ba akwai ɗan saura ne yawa gabar gaban tana ɗan tsayi sai mu takaita don wannan kamar matashiya ne kawai duk da dai an ɗan fara abin nan sai mu tashi daga inda ke cewa qultu kullu shay'in kana tatawu naw'ani ba'duhu ma nisfun lahu wa haka dai insha Allah za mu tashi daga kan nan din a darasin gaba Allah ya sa albarka ce abin da mu karanta Allah ya datar da mu